الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتي سادوا أشتوى من دوري من البركة domin ci gaba da karatu a cikin waɗannan littattafai masu albarka كتاب التوحيد نودنا بابا مالني المرحوم محمد بن عبد الوهاب الله يجزاه مالا رحمه da kuma littafin arba'unan nawawi na babban malami imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama Allah ya tabbatar da mu akan daidai idan ban manta ba yau shine zama na sha ɗaya inda za mu tashi mala ya ce babu kofa wadda take karantar da mu tafsirin tauhid bayanin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah da kuma bayani akan kalimatu tauhid ita ce la ilaha illallah tauhidi shine ifradullahi bil ibada kadai ta Allah da bauta to kalimatu tauhid ita ce la ilaha illallah kenan tauhidi ma'anarsa shine kadai ta Allah da bauta bin Allah shi kadai tana da kalima الأروة الوثقى ودع النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة دون كرشر مغنرسا تذمو إتشي لا إله إلا الله توياشق على الجنة الله يأرض تام دونا كرشين قري وقول الله تعالى فدن الله مدوك كنسركي أتكن سورة الإسراء bayan Allah ya ba mu labarin cikin mutane akwai masu bautan annabawa akwai masu bautan salihai akwai masu bautan mala'ika akwai masu bautan waliyai to Allah ta'ala ya ce ula'ika ai waɗannan da kuke bauta musu sai mu hattara da fassarar wannan aya ula'ika ai waɗannan da kuke bauta ma koma bayan Allah allazina yad'un waɗanda ake bauta ma koma bayan Allah su ma karan kansu yabtaguna suna nema ila rabbihim a wurin ubangijin su alwasila kusanci ma'ana Allah na nuna cewa masu bauta ma Isa Isa shi ma ta kanshi yake yana bautan Allah masu bautan Uzairu to shi ma Uzairu yana neman wakila kusanci a wurin Allah ubangiji ta'ala ce ula'ikal ladina yad'un waɗanda kuke bauta ma su ma ya da'una suna ƙoƙarin bauta ma Allah ne ya sabuna ila rabbihim suna nema a wurin ubangijin su alwasila wasila shine kusanci suna kwazo suna himmantuwa cikin su wasai samun kusancin rahamar Allah ayyuhum aqrab suna kwazo suna himma cikin su wasai riga dan uwansa wurin samun rahamar Allah to wannan aya tana nuna muna waɗanda suke bautan wani Allah ma dama mutumin da ake bauta ma bai ce a bauta mai ba to bai da laifin ko kamar da Allah madaukakin sarki cikin suratul ahqaf yace wallazina tad'una min dunillah waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah wata aya Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين الله ce ba wanda batarsa ta kai wanda ke bautan wani Allah ba wani batacce kamar wanda ke bautan wani Allah wanda yake bauta ma shi bai ma san da bautan ba to amma duk wanda a rayuwarsa matsayinsa na malami ne yana kiran mutane zuwa a bauta masa a yi masa sujjada yana nuna cewa in an shiga maki shi ya kamata a bauta ma ba Allah ba to ba da su ayar take magana wata ayar tana bayyana waɗanda an bauta musu ba da sanin su ba ba su ce a bauta musu ba to sun barranta daga wannan bauta sannan Allah ta'ala a aya ta biyu wa qaulihi ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi ka tuna ma al'ummar ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam ya ce ma mutanensa na farko ni abi ya ce ma babansa wa qaumihi da jama'arsa innani lalle ni bara'un na barranta mimma ta'budun daga abun da kuke bauta ma yani ba ni ba bautan waɗannan allolin daga nan an ka samu tafsiru tauhid wa shahadat Allah ilaha illa innani bara'un mimma ta'budun nan an samu la ilaha ba ni ba bautan wani Allah sai istisna yake illa allazi sai dai ubangijin da fatarani ya kaga halitta ta fa innahu sayahdi to shi Allah da sannu zai shiryar da kenan ya kore bautan wani Allah ya tabbatar da bautar gawa ga Allah shine illal ladhi ita ce illallah ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna cewa dole sai mutum ya kafirce ma duk wani abun bauta koma bayan Allah sannan ya tabbatar da bautar ga Allah ita ce fassarar la ilaha illallah karara ta kunshi rukuni biyu ko da bisa titi wani mai biko ya tambaye ka a matsayinka na musulmi kam arkanu la ilaha illallah la ilaha illallah na da rukuni nawa kawai ka ce rukuni biyu rukuni na farko al nafyu korewa korewa sannan al isbat tabbatarwa ka kore duk bautan wani ka tabbatar da bautar da Allah shine la ilaha shine an nafyu in ka ce illallah ka yi isbatin wannan bauta ga Allah malumai sun ce akwai wani abu da an kai hadafcinsa an ka cire sa a rubuce za a yi takdirin sa ne la ilaha bi haqqin cikin fassara ana kaddarta bi haqqin la ilaha ba abun bauta bi haqqin da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa illallah sai Allah ba a ce ba sarki sai Allah wannan ba fassarar la ilaha illallah ce ba abun bauta da gaskiya illallah sai Allah subhanahu wataala wa qawlihi ta'ala fadan Allah madaukakin karfi a cikin suratu tauba yana ba da labarin yadda yahudu da nasara sun ka kafirce asalin shine bautan malumman da bautan salihansu Allah ce ittakhadhu ahbarahum yahudu da nasara sun riƙi malumansu wa ruhbanahum da mabiyan allansu rahib shine abid mai bautan Allah in ma da ilimi ko ba ilimi shi ake ce ma rahib to Allah ce su yahudu da nasara sun riƙi malumansu da waɗanda suke bautan Allah daga cikin su sun riƙe su arbaban abun bauta sun riƙe su alloli min dunillah koma bayan Allah aya ta gaba dan nan malam baki da aya wal masiha bal maryam haka surrikin masihu dan maryama abun bauta ya Allah ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ai ba ai musu umarnin yin haka ba ai musu umarnin bautan Allah daya wanda shine Allah to akwai bawon Allah sahabi ne ya musulunta yana da attaura a cikin kansa yana da injila a kansa ana ce mai adi bin hatim radiyallahu anhu ya ce ya rasulallah ayar da ka karanta mu na zauna cikin nasara ai latna na abuduhu ba mu bauta musu ka san sai ka san ma'anar bauta ta ko yace ai ba mu nan ga bauta ma malum mu firatir firatir ba mu musu bauta sai annabi yace shin yanzu idan wani rahibi idan wani malami daga cikin maluman nasara ya haramta muku abunda Allah ya halatta ba kuna haramta shi da yace sosai ko imani ya riga yace haram ne ko da Allah yace halal mun haramta shi ba malumman ku sun kasance idan sun halatta muku haram ba kuna halatta in sun haramta muku halal kuna haramta yace na'am annabi ke tilka ibadatuhum wannan ita ce bautar su kenan duk wanda ya riƙi wani mutum wanda mutumin ke tsara mai addini yace haza halalun ko da abun haram ne ka yarda to ka rike shi abun bauta kuma bai Allah saboda yin haka hurumi ne na Allah da fatan mun gane kenan waɗanda muke cewa ana bautan waliyai ko shehin sai su ai ba bautan su muke ba sujjadar da kuke musu rikon su ne alloli ko ba bayan Allah saboda ba a yi ma kowa sujjada illa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mun aya ta gaba da malaika wa qaulihi ta'ala wa minan nasi suratul baqara Allah ce cikin mutane man yattakhidu min dunillah akwai mai riko koma bayan Allah an dada waɗansu alloli wanda yake rikon su yuhibbunahum yana son waɗannan alloli ka hubbillah kamar yadda yake son Allah ashe mushriki na iya son Allah ashe boka ana tar da boka yana son dongo kuma yana son Allah ba gaya ce ba a same ka kai kana son Allah a gayar ita ce Allah ya so ka Allah baya son ka sai ka bi tsarin da ya shari'anta nan a ƙarar Allah ya gaya mana cikin mutane akwai masu riƙon waɗansu alloli suna son allolin nan ka hubbillahi yadda suke son Allah nan an samu shirkul mahabba saboda shirk anwa nau'i nau'i akwai shirka cikin soyayya da za ka so mutum soyayya ka wuce gona da iri inda soyayyar za ta sa ka kai abin da Allah ya haramta in ya sa ka ya baka umarni kawai ido ne to yanzu tamkar ka haɗa shi da Allah ne cikin soyayya ana ce masa shirk na ɓangaren so ƙa'ida ce annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a da biyayya ga duk wani taliki cikin sabon mahalicci kana iya son dan uwanka amma son Allah ya kasance shine sama da son kowa wanda da Allah zai ce a yi kaza matsoyinka ya ce ga a yi to nan za a bambanta wa ka hiso cikin su Allah ka hiso ko waliyinka Allah ka hiso ko shehinka in ka bi hanyar wannan da yake ka saba ma umarnin Allah to ka zafi son ka fiye da son Allah ka yi shirka dole ka so Allah fiye da kowa fiye da kanka fiye da rayuwarka fiye da duniyar fiye da kasuwarka to wannan aya tana nuna muna mai yin haka shi ma mushriki ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare fa fi sahih ma ne ya zo a cikin hadisi sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce ma duk abun da ake bauta ma koma bayan Allah kenan ba faɗi la ilaha illa kadai ba sai mutum ya haɗa shi da alkufru bima yuqbalu min dunillah sai ka kafirce ma bautan wani Allah da za a samu kaci la ilaha illallah masu bautan aljannu masu bautan dabba sai ce a bar magana kan su mana abinda duk addini guda ne to ka kafirci kowa ya faɗi haka sunan shi kafiri kamar yanzu kai kana ganin a bar kowa ya bauta ma Allahnsa to baka zan musulmi ba sai ka kafirce ma duk bautan da ake ma wani saboda bai dace ba to annabi yace duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wa kafara bima yuqbalu min dunillah haruma malu dukiyarsa ta haramta ma'ana a kwace ko a kwaci dukiyarsa ko a mallaki dukiyarsa ta wata hanya ba da son ransa ba wa damuhu haka jininsa ya haramta a zubar da shi wa hisabuhu ala Allah hisabinsa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi yace wa sharh hadhihi tarjama bayani wannan tarjama na babin ma ba'da ha min al-abwa ya zo baya daga cikin babu babu da malam ya kawo da babu da zamu haduwa da su a gaba saboda sunan littafin ma at-tauhid sai ya zo kebance wannan babu da cewa tafsirin tauhid wa shahadat Allah la ilaha kenan nan an samu ƙari na bayyana ma'ana la ilaha illa karara wanda ba a same su ba a can baya cikin waɗannan abuwa fihi masail ana ya kamata mu tsaya Allah madaukakin sarki ya yi mun gamdakatar ya rabbal alamin ya tabbatar da mu